الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شابكوي ga watan jimadar ula hijira tana da 1443 wanda ya dace da 21 ga sha biyu miladiya kake da 2021 za mu shiga darasin fijo malikiya a littafin ajiya muna babu miras ko muna fasal wanda yake magana akan hajjabi tsarewa a gado wanda wani zai tsare wani ko kuma wani yana nan wani ba zai ci ba ko ba zai ci kaza ba sai kaza a ina muka tsaya yawwa muna maganan wa'inda ake tsarewa wa bana ibni ƴaƴan ɗa mata ba mun ce suna da gado ba idan ka zo ma lissafi in ka ce yar tsatso za ka ce yar ɗa ba to ƴaƴan ɗa ya buhunna alwahidu min dukuri waladin sulbi ɗaya tak daga mazajen ƴaƴan tsatso ko da guda ɗaya ne ya tsare ƴaƴan ɗa mata idan mutum ya mutu ya bar jikokin shi mata ya bar ɗan shi na cikin shi namiji guda ɗaya to wannan ɗan nashi ya tsare jikokin shi mata ‘ya'yan ɗansa ɗinnan ba za su ci gado ba in namiji ne kenan wal isnani fa fa'idan min banati sulhi hakanan biyu ko sama da biyu daga ‘ya'yan tsatso su ma sun tsare ‘ya'yan ɗa mata misali ya mutu yana da ‘ya'yan shi na cikin shi mata guda biyu sannan yana da jikokin shi ‘ya'yan ɗan shi mata to ‘ya'yan ɗan nan ko su nawa ne wa'annan babannin su ‘ya'yan tsatso na mamaci ɗinnan guda biyu sun tsare su ba za su ci gado ba saboda dama ka'idan gadon ‘ya'ya mata ko jikoki mata shine sulusani sulusani nan kuma wa'annan ‘ya'yan mamaci na ciki sun cinye sulusani saboda haka wa'annan jikoki mata ba za a ba su komai ba abin da ya saura sai dai a ba wa asibi ko wani kanin uba ko wani ɗan uwa da sauransu illa an ya kuna ma'ahunna zakarun sai dai idan su wa'annan jikoki mata ɗin suna tare da ainihin zakarun jika namiji fayu asibuhunna wannan jika namijin sai asibantar da su faya kunu lahu wa lahunna ma baqiya wannan abin da ya saura din bayan an sallami 'ya'yan ciki mata su biyu ko sama da biyu za a ba su sulusani kagan an kasa uku an ba su biyu akwai kashi ɗaya zai saura to wannan ma baki abin da ya saura ƙwaya ɗaya ɗin sai ya kasance a raba tsakanin wannan jika namiji da jikoki mata an fardi sul an fardi albanati abin da ya saura daga rabon wa'annan ƴaƴa mata ɗin wannan sulusanin kaga sulusi zai saura sai a raba tsakanin wannan jika namiji da jikokin mata mace sai in an zo rabon kuma za a yi zakari mislu hazzin unsayin namiji za a bashi rabon mata biyu kaga yanzu a nan shi wannan jikan sai idan darajar su ɗaya da wayannan ‘ya'ya matan ko kuma yana ƙasa da su wajen daraja amma idan yana sama da su wajen daraja to ba zai yi su ci ba misali mutum ya mutu ya bar ‘ya'yan shi mata guda biyu ya bar jikokin shi ‘ya'yan ɗan shi mata da namiji to yanzu wannan namijin da matan kaga ya darajar su ɗaya dukkan su jikokin mamaci ne to yanzu a nan idan an sallami 'ya'ya mata wannan kwaya ɗaya da ya saura za a raba tsakanin wannan jikan da wayannan jikoki matan ya zakar musu da zai rusayin saboda ɗabakan su ɗaya amma yau da a ce ɗabakan matan shine a ƙasa shi namijin shine a sama misali ga 'ya'ya mata ga jika namiji ga jikokin jikokin ɗa kaga wa'annan matan su jikan dan mamaci jikokin dan mamaci ne wannan kuma jikan mamaci ne to yanzu wannan jikan kaga yana sama wa'annan mata suna ƙasa to yanzu wa'annan matan ba za su shiga ba wannan jikan shine zai dauke amma yau da a ce jikan ne a ƙasa su ƴaƴa matan suke sama misali wa'annan ƴaƴa matan jikokin mamaci ne shi kuma wannan namijin jikan dan mamaci ne kaga yana ƙasa to yanzu shi shi ne asibi dalilin shi za su ci in an zo aka sallami yaya mata aka bi ɗabaka na biyu yaya aka ce ba namiji zai mu ce to ai ba ku da rabo sai su ce to ai ga wani namiji a ƙasa shi ko wannan namijin kaga in zai jawo sai su ce sai su rike su ce ko baban ka din ne za mu raba da zakari musu wazil unsayin ne saboda haka sai ya hau darajar baban shi sai su raba da zakari musu wazil unsayin kaga inda shi namiji kenan yana ƙasa to dole za su ci tare amma su ne a ƙasa kuma ya ainihin tokare su yawwa haka nan abin zai tafi kuma kaga shari'a sabanin hankali wani lokaci sai ka ga yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar miliyan casa'in ya bar 'ya'yan shi mata 'ya'yan shi mata tsantsa guda talatin sai bar kuma jikokin shi guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace jikokin nan ɗaya namiji ɗaya mace ‘ya'yansa kuma mata ne tsiryan guda talatin ba namiji dama namijin shi kaɗai ne shi ma yana haifan ‘ya'ya biyu sai ya rasu yanzu idan aka zo miliyan casa'in nan nawa ne sulusani miliyan sittin ko to yanzu sittin ɗin nan za ka raba musu nawa nawa miliyan biyu yanzu miliyan talatin da ya rage din nan wayannan jikokin kaga macen ma miliyan goma za ta samu macen ma ta linka su so biyar kuma jika ce mai yiwa ma kwanan na aka auro wasu mai sunan dan ma rabo mai yiwa da kudi kwarai kwa suna ji suna gari ga dukiyan babansu ne amma su miliyan biyu ga kuma jika ta macen ma miliyan goma balle namijin miliyan ashirin haka abin dole kuma haka shi yasa ya ce fa yakunu lahu wala fa yakunu lahu wala hunna ma baqiya kawai abin da ya saura za a raba musu li zakari mislu hadhil unsay wal akhawatu lil abi yan uwa li abai mata yahjubuhunna shaqiqu idan na'am yana da yana da amomi kamar da faɗa susuwa shiwa shi wannan da jikan
yana kasan su eh yana da amomin shi mata eh dan shi ma yana da ɗan uwa uwa ɗaya ba ta mata fa ya zai da su duk za harba tare da su da amomin da amomin da ƴan uwan shi da shi shi na ƙasan shi ne ba za su ci ba amma wanda suke darajar shi da wanda suke saman shi za su ci tare za a haɗu li zakari mislu hadhihi unsayin na ƙasan shi ne ba za su shiga ba wal akhawatu lil abi ‘yan uwa li'abbai mata, ya hajjubuhunna shaƙiƙu idan akwai shaƙiƙi ya tsare su. Yau in duk garin nan ‘yan uwan shi ne uba ɗaya, amma akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya, to ya tsare uba ɗaya nan mata gaba ɗaya har namijin ma zai tsare balle mace. Wai shaƙiƙata ni, haka nan akwai shaƙiƙai mata guda biyu, fa aksara ko sama da biyu, su ma sun tsare li'abbai ba za su ci ba. misali mamacin ya mutu ba shi da ɗan uwa namiji amma yan uwa mata kan masha Allah yana da su yawa wajen su hamsin ne yan uwan shi mata amma guda biyu ne kawai da suke uwa ɗaya ba ɗaya sauran duk uba suka haɗa to yanzu wannan guda biyun sun tsare wa'annan li'abbai mata ɗin ba za su ci ko kobo ba illa an yakuna ma'ahunna akun li'abin sai dai idan su ma wa'annan li'abbai ɗin suna tare da ɗan uwa li'abbi ma'ana a cikin li'abbai ɗin akwai namiji fayu asibuhunna sai ya asibantar da wayannan yan uwan shi ainihin yan uwa li'abbai ɗin shi wannan li'abbi guda ɗin sai ya asibantar da su fa ya kunu lahu wa lahunna ma baqiya shi ma sai ya kasance abin da ya saura ɗin an fardil an fardil akhawati daga rabon ƴaƴan uwa mata idan an sallami ƴan uwa mata al-ashiqa kai. kaga abin da zai saura su sulusani za su ci a cikin uku za su ci biyu to in an ba su biyun wannan kwaya ɗayan sai a raba tsakanin wannan li'abbi namiji da sauran li'abbai mata shi ma in an zo sai a raba da zakari mislu hazil unsayaini namiji a bashi rabon mata biyu kaga shi ma jisem kamar na ɗazu misali su uwarsu ɗaya ubansu ɗaya su talatin da su da mamacin nan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ƙarshen rayuwa sai babansu kaddara ta sa ya auro ta yarinya irin wai a ba ta sadaka din nan ana bashi tana haifan ƴaƴa biyu sai ta haifi ƴaƴa biyu ɗaya namiji ɗaya mace baban nasu ya riga ya rasu bayan an haifi wayannan yaran ana nan shi wannan dan uwan miliyoniya ne ya mutu ya bar miliyan casa'in to yanzu wayannan ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗin za a ɗauki miliyan sittin a raba musu biyu wayannan ƴan uwa ne abbai ga su nan ma me yiwa kwanan ma ka haifi shi namijin shikenan haka nan za a yi shi wannan namijin a bashi miliyan ashirin ita wannan mace uba ɗaya ba ta miliyan goma kuna gani ko ba yadda za ku yi uwar kuɗe uban kuɗe da mamacin miliyan biyu su kuma wannan miliyan goma wannan miliyan ashirin na kuma haka nan da mai yake ba zalunce su ba kai ja ita su mutu shi namijin ne musu takadaranci eh ce zuwan namijin ne yawwa da a ai to su ba ta kadaranci su ai da namijin bai zo ba ma dai su miliyan bibi nan ne su ai ba tsabar bakin ciki ba ai bai kamata wasu ji haushi ba kuma abin ai ya zo gida ne ma eh Gida ta fi daji ba.
eh maimakon ya dauda abin ya zo gida ne ma yanzu ita ga shi yana faɗan da ba da miji eh ita ba za ta yi ita wannan ba za ta kyoto amma su ba a kara musu ne ba za a ƙara musu ba shi yasa ma a kira makalla nan shi sunan shi afur mubarak ne ba yau abu mubarak wani kwarai kuwa kwarai don saboda ba mamaki yanzu shi din mai yiwa in ya mutu wannan duke wajen su zai dawo amma da ba shi in an kai wa wani dan uwan uba ba shi ma yana da yaya kaga abin ya bar gidansu gaba daya saboda za su ji haushi amma suna da hankali abin da ya taimaka ne ma an bar abu a gida aha duk da dai abun ba daɗi uwar ku ɗaya uwan ku ɗaya kamar mace ta ce malam uwar mu ɗaya uwan mu ɗaya ba ka bani biyu ita ku wannan yaushe ma ka wuro uwar ta ta kwanan nan ta zo gashi nan wajen miliyan ba goma ba malamai ba za a ce wannan ba iya sosai ma za a ce ko ko- wasu ma za su ce kawai su ba su yadda ba ƙwarai kuwa kuma haka rabin yake wal akhawatul ashiqa yan uwa shaqiqai mata yahjubuhunna al abu uba ya tsare su idan akwai uba ba zancen yan uwa wal ibnu hakanan da ya tsare su wa bunu hakanan dan da jika ya tsare yan uwa shaqiqai mata amma duk lokacin da mutum ya mutu ya bar yan uwan shi shaqiqai dai ba uku nan dole a ba su gado ba uba ba da ba jika to yanzu ba yadda za a hana shaqiqai ko akwai kaka sai dai da ba daidai da wal jaddatu kakanni mata min ayyi jihatin kunna ta kowane fuska suka zo bil ummi an tsare su da uwa in dai akwai uwar mamaci mahaifiya to uwar uwa da uwar uba gaba ɗaya an tsare su da wannan uwa ɗin uwa za a ba wannan sudusin kamil ba za su saurari kakanni mata ta kowane fuska suka zo ba wa wata skudul jaddatun latimin jihatil abi bihi kaka ta wajen uba kuma tana faduwa bihi da shi uban kadai banda ainihin tana faduwa da uba misali idan mutum ya mutu ya bar kakar shi ta mace uwar baban shi sannan ya bar baban shi amma babu uwa dama uwa kamar ce tana tsare su gaba daya ba uwa amma akwai uba akwai kaka ta wajen uba to yanzu wannan uban ya tsare kaka ta wajen shi amma yau kaddara da a ce kakar ta wajen uwa ce ga kakar shi ta wajen uwa ga baban shi to baba ba zai tsare kaka ta wajen uwa ba shi ma baba zai ci sudusin shi ita ma kaka za ta ci sudusin ta yauwa amma yau da a ce kakar nan ta wajen uba ce to uba ya tsare ta kuma bakar ka manta gadon kakanni mata ba sudusi bane ɗaya cikin shida in kakar ita kaɗai ce za ta ci sudusi gaba ɗaya idan su biyu ne akwai uwar uwa akwai uwar uba za su yi musharaka za su haɗu su cire ba to yau misali sai aka ce ga mutum ya mutu ya bar baban shi ya bar kakar shi wanda ta haifi uwarsa uwarsa ba ta raye ya bar kakar shi wanda ta haifi baban shi to fa kenan nawa aka bari miliyan sittin za mu ce to a ɗauki miliyan goma a ba wa uba su dusin sittin da akwai 'ya'ya a ɗauki miliyan goma a ba wa kaka ta wajen uwa kaka ta wajen uba za su yi musharaka mu ce ayi ai dan ta tsare ta da ba dan za su raba tunda da dan sai ta saurari mutuwan danta amma nan kan kaka ta wajen uwa ta ainihin dan ta ne ya tsare ta da ba dan tare za su raba amma tunda da dan nata to nan dan nata ya tsare ta ba za ta ci ba mun gane kaga gadon kakanni ta wajen uwa ta fi karfi ta wajen uwa uwa ce kadai za ta tsare ta banda uba amma ta wajen uba har uwa za ta tsare ta Ah, wa maulal mu'tiqu maulan ni'ima shine al-mu'tiqu wanda ya yanta bawa ba a gado mun ce akwai maulan ni'ima ba muna cewa maulan ni'ima ko maulatun ni'ima ba to yahjubuhu asabatun nasabi asibai na dangane sun tsare maulan ni'ima ba zai ci gado ba kafin ka ji gado har an ce a bawa maulan ni'ima sai idan ba asibai gaba daya amma in dai akwai asibi ka kusan a gidan maza mutum goma sha biyar din nan guda biyu ne kawai ba asibai ba akwai akwai miji ba asibi ba ne sannan kuma akwai ji ummi ba asibi bane amma banda wayannan sauran guda sha uku nan duk asibai ne to wayannan sha biyun gaba ɗaya sun tsare maulan ni'ima ba zai ci gado ba wa maulan wa maulan wa maulan mutiku maulan ni'ima wanda ya yanta bawa ya hajibu asabatun nasabi asibai na dangane sun tsare shi ba zai ci ba mu je ko yayi ka shi kenan to alhamdulillah ka san babin hajjabi din nan yana da muhimmanci sosai saboda